نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna darasi na ɗari da hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka muftasaru zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya'u sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano najeriya yan uwa idan za su iya tuna muna cikin fasali da yake magana akan fa'idoji da ibn al-qayyim allah ya masa rahama ya kawo a cikin zadul ma'ad da aka amfana a cikin sulhul hudaybiya hukunce-hukuncen shari'a masu tarin yawa da malam ya zaƙulo mana a cikin wannan kissa ta sulhul hudaybiya wanda malaman hadisi suka ruwaito hadisin mai tsawo a shafi na ɗari biyu da hamsin ko in ce ɗari biyu da ashirin da hudu muka tsaya za mu tashi daidai gabar magana ta minha wa minha annal muhsara la yajibu alaihi al-qada' وسميت التي بعدها عمرة القضاء القضية لأنها التي قاضاهم عليها ابن القيم يتي abin da za mu fa'idantu da shi shine duk mutumin da ya tafi umra ko aikin hajji aka tsare shi shine al-mufsar ko rashin lafiya ko abokanan gaba ko ruwan sama ko kogi ya tsare shi ko hanya ko ma me da ya faru ya tafi da niyyar zai umra to ba wajibi ba ne wata shekara ya rama ta yadda za a ce idan bai je rama ba in ya mutu ana bansa ba shi ba dole ba ne to an ce umratul qadiyya umrar da annabi ya yi bayan ƙurayshawa sun tsare shi sun hana shi shiga makka a wannan shekara da aka yi wannan sulhun ai ba su bari ya shiga ba to umrar da ya sake yi ta gaba aka ake ce da ita umratul qadiyya umratul qadiyya ba ana nufin umra ce ta ta ramuwa ba ana nufin umratul qadiyya umra ce da annabi yayi aka yi alƙalanci da hukunci tsakanin ƙurayshawa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma musulmi gaba daya da haka dan annabi ya maimaita wannan umra shekara mai zuwa ba yana nuna dole bane ko da wani ya kama hanya zai tafi sai ji an ce an tsare hanya ko saudiya ta rufe airport ɗinta ko rashin lafiya ya tsere shi a wata ƙasa ya ta jinya ko allah kiyaye aka samu wata matsala to ba dole bane sai ya biya wannan za mu fa'idantu da haka a cikin kisa wa minha anna al-amra al-mutlaq ala al-fawri وإلا لم يغضب لتأخرهم عن الأمر وإنما كان تأخيرهم عن السعي المغفور للمشكور وقد غفر الله لهم وأوجب لهم الجنة أبو نقبا دلوك تند أكبا دا الأمر المطلق أمرني سكتشم أمرني الأمر المطلق على الفور إن أنشي أي كذا sake ba kaidi to ana nufin ayi da wuri ne in ba haka ba me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya bawa sahabbai umarni cewa kowa yayi aski ya yanka dabbar sa a koma gida Madina da ba su yi ba a lokacin ya koma gurin matarsa Ummu Salama yace halakan nas mutane sun halaka me yasa aidan saboda atake da ya umarce su su yi din ba su yi ba da haka al'amrul mutlaq alal fawr shi yasa annabi yayi fushi hatta ba shawara ta ce ka gaje ka dauki taka dabbar ka yanka da hannunka a gaban su gani sai su zo su yanka kuma hakan aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da yanka kowa sai ya zo yanka mun yi bayani satin da ya wuce ba ni sunan shi sun yi jinkiri ne don suna tsammanin ko watakila za a iya canja hukunci a ce a tafi kuma idan mutum ya riga yanka dabbar su kaga akwai mushkila don haka jinkirin da suka yi Allah ya gode ya yafe musu da annabi ya ce ku yi kaza ba ku yi ba Allah ya yafe musu ba gode musu aka yi ba amma dai an yafe musu kuma Allah ya wajabta mun shiga aljanna ko da ma wani zai zo ya zargi sabbai ya ce gashi annabi ya ce su yi wani abu a lokaci guda sun dan yi jinkiri ba su yi ba to Allah ya yafe musu wa minha jawazu sulhul kufari ala raddi من جاء منهم من المسلمين من الرجال إلى النساء فإنه لا يجوز وهو موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره دام فائدة تأشكين سلح الهليبية يا هلتا أي سلح لكافري كافري أرني يا هلتا أي سلح لشي akan wani abin da yake da bukata idan an duba an ga amfanin musulunci a ciki ko da amfanin ba yanzu yanzu ba ne sai nan gaba yanzu kafirai a can an yi sulhu da su an ce sun ce alkawari ne duk wadda a ya zo daga cikinsu wanda ya zo daga cikinsu ya musulunta ya zo gurin annabi suka ce ba su yadda annabi ya rike shi ba a mai da shi mutum ya baro kafirci ya zo gurin annabi ya musulunta suka ce daga yau duk wanda ya subuto ya zo wajenka a cikinmu kaga kamar sun hana musulunta kenan in dai muka ji labari wani ya musulunta kuma ya zo wajenka to ka dawo mana da kayanmu annabi ya ce ba komai abin ya yi wa sabai ciwo kwarai a ce yanzu mutum ya raɗin kan shi ya ce ya musulunta ya zo wajenmu ya rasu muna musulmi kuma kafaran nan su ce a maida musu kayansu kalan su je su kashe shi su yi mata kaza su yi mata kaza annabi ya ce ku haƙuri ku ba su ba komai za a maida musu shi amma ban da mata in mace ta taho bara mu maida ita ba amma namiji za mu iya da shi me hikima namiji yana da hanyoyi dubu da zai iya sullubewa in bai zo gurin annabi ma zai iya tafiya wata kasar ya je wasu musulmi bayan al'amura sun daidaita ya dawo amma mace fa in aka mai da ita za su iya lalata da ita su ci mutuncinta su wulakanta ta sai ya riƙe mata in dai mace ta sullubo ta zo ta ce ta musulunta to ba za mu mai da ita ba malin ce ba ya halatta a mai da mace duk da huwa mawdu'un nasakh khasatan fi hadha al-aqd bi nass al-qur'an wuri ne da malamai suke suke sauyin wato suka suka tattauna akan ilimi dangane da shin wannan naskhu ne kamar da qur'ani yayi bayani ko ba haka bane da yawa suka ce naskhu ne waɗanda suka ce ba naskhu bane a ba su da dalili kenan wannan hukuncin Allah ya saukar da bayani cewa duk kafirin da ya musulunta ya zo cikin musulmi to kar a mai da shi daga baya to kenan wannan hukuncin an share shi wa minha anna khuruj al-bid an milki az-zawj mutakawwam wa annahu bil musamma la bi mahar al-mithli ومنها أن شرط رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلاد الإمام وإذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب رده بدون الطلب akwai wani hukuncin kuma da zamu fa'idanta da shi duk lokacin da mace ta kubuta daga ko ta fita daga hannun wani ko aka karbe masa to za a yi kimanta kimanta ba da sadakinta ba a da abin da kawai mai ita ya bayyana a bani dubu kaza ba wai a bashi a matsayin sadakinta ba na'am mace tana darajar da in ta salwanta ko ta fada hannun wani ko aka kwace wa mutum alkali ya zo ko an halakar da ita ko na abu to za a biya sannan waɗanda suke tashi su koma wajen imam musulmi to banda wanda suka fita suka tafi wajen wani imam ɗin da ba da shi aka yi sulhu ba yanzu kaga ai sun yi imam ɗin da suka yi sulhu da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama tayyib to sai wani kafiri sai ya sullubu sai ya tafi wani gari ba madina gurin annabi ba sai je wajen wani imam din ko wani sahabin to wannan sharaɗi da aka yi to ba za a ba za a yi aiki da shi ba saboda ai ba da wannan imam din aka yi sharaɗi ba shine la yatanawalu man kharaja minhum musliman ila ghairi biladil imam to idan kuma ya taho garin imam ɗin da aka yi alkawarin da shi kamar ya zo wajen annabi ɗin sallallahu alaihi wasallam to ba dole ba ne a mayar da shi sai in sun nema sharaɗin sai in sun aiko cewa mun faji labari mun faji labarin cewa ɗan uwanmu wane fa ya sulluɓo ya zo wajenka ka dawo mana da shi to sai a dawo da shi amma in yayi dabara ya sullubo ba su sani ba kuma ya zo ba a sani ba to imam fa ba zai mai da shi ba kuma an samu wanda suka yi haka din suka sullubo ba a sani din ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai da su ba kenan mayarwan sai sai bi talab sai an nema in sun gane sun nema sai a mayar ومنها أنه إذا قتل الذين تسلموه لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام إذن misalin wanda ya kubuto ɗin suka mai da shi aka kashe shi to imam ba zai biya diya ba da zai faru a salwantar da ransa to babu hakkin imam na musulunci ya biya wannan kwata-kwata sun yarda da haka wa minha annahu idza kana baina ba'd muluki almuslimin wa baina wa baina ba'd ahli wa baina ahli dhimmati ahad jaza li malikin akhar an yakzuhum kama afta bihi shaykh al-islam ibn taymiyyah mustadillan bi qissati abi basir ma al-mushrikeen والذي في هذه القصه من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله ابن القيم yake cewa daga cewa abin da zamu fa'idantu a idan aka samu wani abin nan yarjejeniya tsakanin sarakunan musulmi da kuma kafirai ahlul zimma an samu wani alkawari ahad alkawari to wani sarki wanda ba wannan ba ya halatta ya zo ya yaƙi waɗancan kafiran bari muku bayani yadda za ku gani yanzu idan aka yi sulhu aka yi alkawari tsakanin amirin musulmi na na misalin kano da wani shugaban kafirai akan alkawari za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ba za ku yaƙe mu ba to a rubuta an yadda to wani amirul mumini nan na wani gari ba na nan Kano ba to shi fa idan an yi masa wani abun fa shi fa ma laifi zai iya zuwa ya yaki waɗancan mutane saboda me alƙawarin ai da na nan Kano aka yi ba da dukkan amirul mumini na na ƙasashe ko na garuruka aka yi ba wannan duk wato wani wato warewa ake yi don saboda kada a samu saɓani a cikin hukunci kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya magana akan haka ya bada fatawa ya bada bayani akan kissar abi basir tare da mushrikai kissa ce mai tsawo yace kai abinda suke hikimomin da suke cikin wannan kissar sulhul hudaybiya din sun fi girman a kewaye su a kawo su yace da zan ta faɗa ba za a gama ba ba wanda ya isa ya ce ma ga irin hikimomin da suke cikin sulhul hudaybiya in ba Allah ba shi yasa za ga da wahala a cikin malamai wanda suka yi sharhi da bayani akan wannan hadisin ka samu wanda ya fito da shi fili irin ibn al-qayyim yau wajen sama da wata guda muna ta yi akan hadisi ɗaya ne fa hikimomin da yake tabbatarwa to bai gama ba sai da karuwa wa minha annaha maqdamatun bayna yaday al-fath al-a'zam wa hadhihi sunnatuhu subhanahu wa ta'ala fi al-umuri al-izami shar'an wa qadran an yu'ta an yuti'a ko an yuta أي نعم يعطي بين يديها بمقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها yace babu wani abun mamaki za mu fa'idantu cewa wannan sulhul hudaybiya wata muƙaddima ne da Allah ya kawo shimfiɗa ce da Allah ya kawo don a samu wani babban buɗi mai girma da zai zo nan gaba kuma daman sunnar Allah ne shari'ar Allah ne a cikin al'amura masu girma a shari'a da kaddara ya kawo wani abu na shimfiɗa muƙaddimomi shine muƙaddimat wa wa wa, wa tawti'at shimfiɗa kenan to uzanu biha wanda za su yi sanarwa in wani abu zai faru babba sai Allah ya ta kawo wani abu kaga kaza ya faru kaga kaza ya faru kaga kaza ya faru sai kaza ya faru wa tadullu alaiha yana nuni akai shi daga baya bayan abin da kafaran nan suka yi wa musulmi annabi yayi hakuri nan gaba za a zo a kwace makkan ma gaba daya لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا yanzu labari makka zaka shiga kana cikin yanci duk wani musulmi yana da yanci za a sauke ka daga jidda ana baka zamzam kana sha ka je ɗakin Allah ka yi dawafin ka ba wanda zai tsangwame ka ka je ka kama hotel ɗinka ka ci abincinka mai kyau ka zo ka yi ta can zamzam da baka isa ba ashe wannan sulhun da aka yi annabi ya yadda ɗin ba gajiyawa ba ce za a zo a samu fatu makka da gudu da ƙafarsu za su gudu su ba da wuri yanzu akwai wani kafiri a ƙasar duniya gaba ɗaya ai waɗannan kafiran ai akwai ƴaƴansu da akwai tattabakunnansu da jikokinsu da zuri'arsu ai a duniya sun isa akwai wani kafiri yanzu da ya isa ya hana mu ya kafa mana wata doka a makka ko madina mun gama da su to ba komai tunda annabi ya ce ai aka yi haƙuri aka yi duk abin da shari'a ta ce a yi in aka yi haƙuri akwai albarka da a ciki ba lallai amma mutum ya gane mu shi yasa haƙuri a cikin da'awa haƙuri a cikin tafiyar musulunci yana zuwa da musulmi yana zuwa da musulmi alheri ne amma gaggawa dole sai mun yi mu lalle sai mun yi ko a lokacin sabbai suka ce ya rasulullah ka ba mu wuri mu bude hanya mu shiga kawai annabi ce ku yi haƙuri ku bari Umar ya kawo manzon Allah aya ce Allah ya ce la tadkhuluna al-masjid harama insha Allah aminina mu'allaqin yace to Allah ya ce za ku shiga yace muku yau ne ai bai ce yau ba bai ce gobe ba amma dai za ku shiga da haka ku yi haƙuri ku koma gida madina malam sun koro dabbobinsu da niyyar za su yi umra da su da iyalansu da komai malam kafirai suka toshe hanya suka ce bara a shiga ba na sha faɗa a karatu ina maimaita kaɗan daga cikin wato illar illar ka ba wa kafiri dama a kanka in suka samu dama ba su da kirki duk wani abu da ka sani na musulunci da musulmi sai sun murkushe shi ko a bayyane ko a boye kuma yana daga cikin illar da za a yi wa musulmi a samu inda suke da dama suke da iko suke da ƙarfi a dauko wanda ba su ba a cusa musu da sunan siyasa ko gwamnati ya zo ya taimu suke samun ya aboye ba a sani ba wanda shi ma musulmi ma in yana mulkin in mai tsoron Allah ne zai rinka tunanin ya rinka balansin yana yin adalci kamar yadda mu yanzu ake yi haka ake yi yanzu ka duba wannan zaben da aka zo musulun musulun musulun din nan mutane suka yi ta zuwa suna kishin musulunci suka zo suka zaba amma ka duba gwamnatin nan yadda suka zo appointing ma arnan da suka yaƙe su arnan ƙasar nan a coci suka zagi musulunci suka zagi musulmai suka yi ta mana maganganu na rashin mutunci amma yanzu su suka fi mu cin ribar gwamnatin nan duk manyan kujeru da aka zo aka raba sai a ba da mutum ashirin sai ga gaba ɗaya guda goma sha duk arna ne kiristoci ne an faɗa shugaban ƙasa an masa bayani ya ji a gyara wallahi in ba gyara ba musulmi za su gyara nan gaba ba daidai ba ne suka kashe ayyukan suka suka zo suka yi zaben nan amma a zo waɗanda suka yi faɗa da gwamnatin wanda suka yi ta abin da suka yi ta yi su ne 'yan gata su aka yi tarabawa aka yi tabawa supreme council of shari'a ta nigeria nigeria ai ta yi zama ta yi magana a bbc an aika sako ba daidai ba ne kuskure ne kuma mu yadda ba ya kamata gwamnati ta duba daga ministoci da gwamnoni da duk wani wanda yake cikin gwamnatin nan ya kamata ku sani fa mu ma muna da hakki muna da hakki mu ba mu ce kar ai adalci ba mu ce a fifita mu akan wani ba mu ce ai kaza kai kaza ba amma kuma ba daidai bane a zo a danne mu wanda bai bada ƙuri'ar ba shi yafi mu gata ba daidai bane to sai Allah ya san kuma abin da za su yi in suka samu daman nan akwai inda za mu yi riwanin abin da mutanen suke ta faɗa a cocinsu maganganun da suke ta faɗa in ba a ba su ba za a yi bala'i in aka yi kaza za a yi kaza Allah ya nuna musu ƙarfin musulunci musulmi suka raba ƙuri'arsu wajen hudu kashi hudu a kyakkece muke a rarrabe amma a hakan sai da muka ɗaga su sama muka buga su muka kayar da su wannan kaɗai ya ishe mu alfaharin cewa ashe an gwada an gani musulmi yana da ƙarfi a Najeriya da zai iya yin wani abu kuma ko ba ta wannan hanyar ba ko gobe ko jibi in mun ga dama za mu iya haɗa musulmin mu taimake su wallahi kuma su kai labari to amma ita siyasar nan maslaha ce ai amfani ne ai me ribar su musulmin da suke ta wannan wahala ya kamata a ba su wakilan da za su taimaka musu suma muna fatan mai girma shugaban ƙasa ya ji wannan saƙon kuma ya gyara lalle ya ji ya gyara da sauran damammaki har yanzu amma yanda abin nan ya taho a a bai ba Allah ya mana afuwa ومنها أن هذه الهدنة من أعظم الفتوح فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار ونادوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن أسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل فكانت تلك الشروط من أكبر الجند التي أقامها المش المشترطون لحزبهم فبذلوا من حيث طلبوا العز وعز المسلمون من حيث انكسروا لله فانقلب العز بالباطل ذلا بحق ابن القيم يكي تشوى الهدنة الهدنة أنا نفع الصلح wannan sulhu da aka yi na hudaybiya yana cikin mafi girman budi a haka din iya cikin mafi girman budi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa musulunci da musulmai alhamdulillahi da aka yi sulhun an ce a zauna lafiya mutane sun aminta sashinsu da sashi kafirai sun shigo wajen musulmi musulmai sun shiga wajen kafirai an samu cakudar juna musulmai sun cakuda da waɗanda ba musulmi ba kuma musulmi sun samu daman da'awa wa nadahum bidda'awati suka yi ta jiyar da kafirai alkur'ani suka yi ta munazara da tattaunawa da su akan musulunci a bayyane suna cikin aminci musulmi ya zo ya ta bayanin musulunci kafiri yana jin sa bai sai ya faɗa da shi ya ƙi shi ba saboda an yi sulhu kaga sulhu abu ne mai kyau abu ne da addini yake so wanda yake ɓoye musuluncinsa a da yanzu sai da ya zo yana bayyanawa ya shiga cikin musuluncin ai da a cikin kafirai akwai waɗanda sun yi imanin amma suna jin tsoron ‘yan uwansu kafirai ba za su iya bayyana musulunci ba ana yin wannan sulhun sai suka zo suka bayyana musuluncin suka shiga cikin musuluncin muddatul hudna man sha Allah an yadkhul a lokacin da ake sulhu din wanda duk Allah ya ga dama ya shigo ya riga ya shigo wannan yana nuna a cikin abokanan zaman ku wanda ba musulmi ba fa ana iya samun wani i musulunta kuma ba zai iya bayyana musuluncin ba wallahi akwai su barkace suna yin sallah a boye su tashi su je coci a dole ba wai don suna so ba amma in sun dawo duk inda azahar ta yi sai sun yi azahar inda la'asar ta yi sai sun yi la'asar ana samu a cikin mata ko suna makaranta sai su ɓuya akwai yarinyar da tana university a wata ƙasa ta musulunta amma idan za ta yi sallah sai ta ɓuya ta shiga wani guri akwai wadda mata kira take tambaya na ya halatta ta yi sallah a banɗaki me yasa saboda ba ta so a ga tana sallah saboda akwai matsala ka duba malam ya halatta ta yi sallah tana tafiya tana tafiya kawai tana sallah yana iya faruwa mutum yana tsoron ya bayyana musulunci nan saboda akwai kabilun da in suka fahimci ka musulunta kashe ka za su akwai kuma wadanda yara ne yanzu suke karatu ake taimakon su suna cewa sun musulunta an daina taimaka musu to a lokacin da aka yi wannan sulhu na hudaybiya masu irin wannan matsala wanda suna cikin kafirai sun musulunta amma ba za su iya bayyana musuluncin su ba kawai sai suka fito suka bayyana suka ce to ai an yi sulhu da musulmi an ce za a zauna lafiya suka yi ta shiga suna bayyana shari'arsu da addininsu wannan sharuɗa da aka kafa ibn qayyim yace suna cikin manya-manyan rundunonin yaƙi da Allah ya kaddara masu yin sharaɗin suka kafa kuma ya zamanto taimakon musulunci ne su suna ganin kan suka taimaka amma ina suna ganin hizbihim suka taimaka ƙungiyar suka taimaka amma ina sun nemi ɗaukaka ɗalabul iz amma wa'azzal muslimuna min haisun kasaru lillah maimakon kafiran su samu ɗaukaka sai musulmi da suka ƙanƙan da kansu ga Allah sai su ne suka samu ɗaukaka fanƙalabal izu bil batili dullan bi haqq wannan ɗaukakan da kafirai suka nema ta dalilin barna baɗili da suka yi sai ya zamanto sun kaskanta gaskiya ta kaskantar da su haka abin yake a zahirin abu za ka iya gani kamar an cuce ka an zalunce ka an maka kaza an maka kaza amma rabu da lamarin Allah in ya tashi juya maka wallahi sai ga kai ne da riba gobe da cece ce ku rinka gane wannan akan rayuwa ba dole ne abin da muke so za mu rinka samu kullum ba 'yan uwana duk wanda ya ce yana rayuwa wai duk abin da ya nema sai ya samu wannan talabtal mahal ka nemi abin da yake is impossible ba zai taɓa yiwa ba ka yadda a rayuwa za ka iya nema ka samu za ka iya nema ka rasa in ka samu ka gode wa Allah idan ka rasa ka yi haƙuri ka ce Allah ina jira nan gaba ka bani wallahi duk mutumin da yake da ikhlasi yake da haƙuri a cikin gudanar da al'amuransa na rayuwa ina baka ka'ida malam ko meye ne ka sa shi a gaba kai addu'a ka nema ka nema kaga Allah bai baka ba ina maka albishir a matsayin ka na mai imani in Allah ya so da Allah da girman sa da daukakan sa ya fi karfin ya hana ka wannan abu wallahi sai ya biya ka nan gaba Allahu akbar amma me ake so haƙuri haƙuri haƙuri ni da nake muku zance na yi shekaru ina neman Allah bani kudi in sai keke ai gwanda buga muku misali a kaina shekaru ina iya tuna lokacin ina kafa goshi ina addu'a Allah keke taimaka mun da keke da na zo sayan keken ba kwatanar siya ba sabo na hau ina hawa ina hawa ina jin daɗinsa kuma na je makaranta wani wadda ya fi ni son sai sace shi na ce to ba ta leƙo da ko ba kenan Allah ya ji kan malam Jafar a garin nan fa aka yi wani abu na samu shek jafar na ce malam na ce malam an sace min keke ina tunawa yana ofis a gadon kai a ofis ɗinsa na darakta ya ce abdallah kekenka aka ɗauke na ce wallahi malam sun sace shi a ina a legal wallahi na je lakta wani ya sace sabon keken na abdallah na ce wallahi sun sace shi malam ya ce to ba komai Allah zai bayyana wa wallahi malam ina tunawa an zo karatu a kamul da an gama ka Allahu akbar rayuwa ke da malakai an gama karatu na tattara tambayoyi na miƙa masa sai ce jama'a akwai sanarwa mai muhimmanci wallahi tallahi yace muna bakin cikin sanar da ku cewa yau an sake an sace keken Abdullah ya masa addu'a Allah ya miyar masa da alkhairi barawon kuma Allah shiryar da shi aka ce amin amin wallahi da Allah ya zo mai da mun malam sai na sai joka na siya irin Honda joka rumfar jaki yake cewa ko kwatano sabuwa na zo na faka ta a masallaci na ce malam kaga faga abu ce ba na gaya maka ba wato wani abin kana tunawa wai kai ne ya aka yi haka so mu rinka yin haƙuri rayuwa da kake gani daki-daki ga wannan shi malam alai sha'ibu talba abokina ne gashi nan kun gashi nan ya san lokacin tare muke ta gwagwarmayan yawon bin karatun dr ahmad da mu aka fara karatun buk na dr ahmad darul hadis haddasana abuzu a masallacin buk ina jin malam akan akan dandamalin liman din nan ba mutane karatun farko da malam ina tunawa ya wanka ya saka wata shadda fara da turare a gindin kujerarsa muke zama amma yau ana karatun na ana karatun sai da masallacin biyu ke zo cika tab ba fa sanarwa aka yi a rediyo aka ce jama'a ku zo karatun malam dr ahmad biyu ke ba ku zo wallahi da mu aka fara yi kala haddasana ta farko gashi nan yana nan bai mutu ba wannan gashi nan malam amma ka tambaye shi da ya muke zuwa yana da wata vespa ko ya biyo mun ta gadon ɗaya ya ɗauke ni ko in mun je in ce goyo ne da wata ne bai da komai sai basfar amma yanzu gashi ya zama cikin manyan manyan masu kuɗi a kano ya bar ni da ƙala Allah ƙala Rasulullah haƙuri in mutum ya yi haƙuri ba ko a ilimi ɗalibi ya yi haƙuri kar ya yi gaggawa in neman a kasuwa kake ka yi haƙuri kar ka yi gaggawa wallahi Allah zai ɗaga ka malam duk wanda i nema Allah zai ba shi malam idan wani abu ne na sana'a kake nema ka yi haƙuri kawai duk abin da ya zo maka ka ɗauka alheri ne ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu khair abu mamaki ga al'amarin mumini duk wani al'amarin mumini alheri ne inji annabi idan bakin ciki ya same shi sai haƙuri fa kana khairan lahu idan alheri ya same shi shakara yayi wa Allah godiya fa kana khairan lahu yace wa laysa zalika illa lil mu'min ba wanda ba wanda yake da wannan matsayi in ba mu'mini ba da haka kar ku taba bakin ciki wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa wallahi kar ku yi bakin ciki kar ku damu ku ne masu daukaka kawai ka dauka komai lokaci ne kawai yanzu zan yi rayuwa ni ɗalibi ne ina nema a'a ni a kasuwa nake yaron wani ne a'a ni a makaranta nake ba a san ba a'a ina koyarwa ban yi ilimi ba a'a ina kaza wata ran za a zo kai ne ka yi haƙuri duniya lokaci ce yaron ɗan siyasa ne kana ta wahala ba mamaki wata ran kai ne gwamna yaron soja ne kana ta wahala kana raka matar oga kasuwa kana gadi akwai sojojin da gadi suke a gidan wani amma yau ya zama babban hafsan sojoji amma ya yi gadi ba wahalar da bai sha ba da kwastam ne shi wahala share-share yake goge-gogen kujerar ogansa yake yanzu ko shi ake rakawa da mota haka Allah yake yin al'amarinsa da haka kawai mu mun yadda Allah zai mana kawai kawai Allah zai mana mun yadda mun yi alƙawari Allah zai taimake mu insha Allah kun fahimci abin da nake nufi to duka wannan an same shi a cikin wannan kissa ta Hudaybiya wa minha ma sabbabahu Allah subhanahu wataala lil mu'minina min ziyadati al imani wal iz'ani ala ma akrahu wa ma hasala lahum fi dhalika min ar-ridha bil qada'i wa intizari wa'di Allah wa shuhudi minnatihi bis sakinati allati أنزلها في قلوبهم أعوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال ما لن يشي أبن الله يسبب ومؤمني نكاري إيماني wannan sulhun da aka yi imani ya ƙara wa muminai ba raunin imani ba to kowannan ɗin bai isa ba wallahi ya isa imani suka samu ƙari to kaga duk abin da Allah zai ƙara ma imani riba ne sannan kuma sun kankan da al'iz'an alama akrahu ko ma'ukurihu sun kankan da kai sun miƙa wuya akan abin da aka musu tilas sannan sun samu yarda da ƙaddara da kuma sauraron alƙawarin Allah arrida bil qada wa intizar wa'dullah sannan kuma sun ga baiwar ubangiji Allah ya ba su sakina wanda ya saukar da ita a cikin zukatansu ahwaja ma kanu ilaiha fi tilkal hal mafi wato fiye da yadda suka kasance a cikin wannan hali wanda halin da suka shiga ciki tu za'za lahal jibal wallahi duwatsu ma sai sun girgiza amma Allah ya ba su nutsuwa masifar da zai iya girgiza dutse ta aka saukar da shi a cikin zuciyar mumini Allah ya lallube shi da sakina ya koma gida lafiya ai ba karamin alheri bane wa minha annahu subhanahu ja'alahu sababan lil magfirati li rasulihi ولإتمام نعمته عليه وهدايته ونصره وانشراه صدره به مع ما فيه من الضيم ولهذا ذكره سبحانه جزاء وغاية وإنما يكون ذلك على فعل وتقام بالرسول والمؤمنين yace ai cikin abin da za mu samu fa'ida a wannan kisa Allah ma ya yafe wa annabi gaba ɗaya ma ta dalilin wannan abu Allah ya yafe masa gaba ɗaya إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا دفع cikin wannan dalilin ne da ba dan an samu wannan kissa ba da ba a saukar da wannan ayoyi shi kansa annabi ya fita da riba ya cika mai ni'imarsa ga shiriya ga taimako ga bude masa kirjinsa duk da ma'a ma fihi ma'a wato min ad-daimi akwai wato abbaim a larabci a zulle akwai kaskanci a ciki tabbas ashe musulmi hadda annabi ya zo zai shiga garinsa makka kafiri ya tsare hanya ya ce ba za a shiga ba kuma suka kafa sharaɗi baɗin ma in za ku zo kar ku taho da makami kowa sai zai zo da makamin da zai rike daga shi sai dabbasa ku rufe makamanku annabi ya ce ba komai an yadda kuma aka kafa sharaɗi in musulmi ya baro ku ya zo cikinmu wai da a ce musulmi zai zo zama kafiri suka ce to karfa annabi ya yadda ya yi magana a kyale shi amma kuma in su a cikin kafirai wani ya zo cikin musulmi to ba a isa ba sai an maida musu shi annabi ya ce ba komai aje haba tuntunin Allah ya riga ya haska masa hanya malam shi yasa ku yi haƙuri insha Allah ku ne da nasara malam yanzu kun sa albishin da muku a duniya malam musulunta ake malam kamar me a haka din ana ganin mu ne baya ana kaza ba ka da rahoto na cewa wai musulmi suna ta ridda ai duk kasar da kaje sai dai kaje ana me ana ta musulunta ana ta musulunta yanzu America da Ingila a kasashen turai din nan za a baka labari irin yadda ake ta juyar da manya-manyan coci suna koma masallacin juma'a wallahi za ka yi mamaki wani ɗalibi na yake gaya mu yace fa America Ingila na yace wallahi malam ta kai ga yawan mu yanzu masallacin juma'a fa baya iya ɗaukar mu fa sai dai a raba a yi sallar juma'a sau biyu fa kwarai kuwa yace in muka zo za mu cike garin ne ai gaba ɗaya ai yace saboda ana bin doka da oda ba za mu cike mu tsaye da komai ba sai imam da kwamiti na masallaci sai aka ce to jama'a za a yi sallar juma'a guda biyu wasu za su rinka yi sha biyu da rabi daidai zuwa ɗaya dot sun gama sai su fita da motocinsu da iyalansu da 'ya'yansu wasu kuma za su fara zuwa za a fara hudu ba karfe ainihin wato a a a a karfe daya a fara hudu ba ɗaya da rabi sun gama wallahi a cikin kasashen turai yanzu akwai kasashen da sai a haka ake sallah saboda bala'in yawan musulmi malam zaka ga coci iya ganin ka tafi shekara ɗari uku musulmi sun sayeta ko ginin ba a canjawa bubbuge kawai guraren abin da za a gyara a shimfiɗa tabarma kawai da kafet a zuba mai AC kawai a kama sallah a ciki wannan yana faruwa wato in kai wani lokacin sai ka ce yanda ake shiga musulunci a ƙasashen turai ɗin nan mu a nan ƙasashen mu ma ba a shiga ka duba dai yanda ake ta faɗa da addini ake yaƙar musulunci na ake kaza hatta kai ga yanzu a gwamnatocin su fa ana samun musulmi ba ko a gwamnatin amerika akwai musulmi ana samu da mata da musulmi da maza yanzu hatta kai ga gwamnatin ingila amerika fa in ramadan ta yi fa dole shugaban fa zai fito fa a set da gwamnati za su fito suna hafi ramadan ta muslim umma wallahi har fulawowi ake liƙewa kamar yadda in a kirsimeti an zo idan sallah ta zo ko ramadan ta zo har gwamnati take sa fulawowi a wasu wurare tana hafi kaza wa musulmi a yanzu abin da ke faruwa ke na malam ai tafiya ta tafi insha Allah bi idnillah ai jikokinmu da ayyanmu kamar ina ga za su je kasashen nan su sakata su wala su dawo insha Allah bi idnillah ta'ala ba fada ba zagi ba komai karfin hujja kawai karfin hujja Allah daɗa ganar da mu kuna tare da ni yawwa ولهذا ذكره سبحانه وتعالى جزاء وغاية shi yasa Allah ya ambaci wannan yace takayya ne kuma shine kaiwa matuka wannan ya faru ne saboda abinda ala fi'ilin qama bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin abinda annabi yayi da mu'mini wa ta'ammal wasfahu qulub al mu'minin fi hadha al mawtin alladhi اضطربت فيه القلوب فازدادوا بالسكينة إيمانا ثم أكد بيعتهم لرسوله أنها بيعة له وأن من نكثها فعلى نفسه وكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله على الإسلام وحقوقه yace duba ka lura yadda Allah ya sifanta zukatan muminai a wannan wuri wanda ittarabat fihi alqulub zukata suka yi ta karkaduwa imani ya girgiza amma mumine suka tsaya suka dake suka samu sakina da imani Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa wa mumine cewa mubaya'a da kuka yi fa kun yi wa Allah mubaya'a ne kuma kun yi wa manzon Allah mubaya'a ne annabi suka yi wa mubaya'a suka yi chaffafa inna ma yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim annabi suka yi mubaya amma Allah ya ce ni kuka yi wa mubaya duka wannan kisan ne aka samu bayan sun yi hakuri kuma Allah ya ce wa man nakasaha fa innama yankusu ala nafsihi duk wanda ya tauye ya tauye ne a karan kansa ita wannan mubaya din duk mumini da yayi mubaya'a wa Allah a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kuma yayi akan musulunci yayi akan hakki na musulunci ثم ذكر ظن الأعراب وأنه من جهلهم به سبحانه وتعالى yace sai ya faɗi kuma zaton larabawa mutanen ƙauye ko jahilai yace sun yi jahilci ne sun yi zato ne mummunan zato akan kawo kansu idhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya thumma akhbara bi ridahu anil mu'minina bil bay'a Allah ya bada labari ya yadda da mu'mini saboda mubayar da suka yi wa annahu alima ma fi qulubihim min sidqi ta'a kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na gaskiya da bin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzala Allahu sakinata alaihim wa asabahum fathan wal maghanim kaseera al kaseera Allah ya saukar musu da nutsuwa kuma ya ba su lada ya ba su budi ga tarin ganima wa kana awwal al fath wal maghanim fath khaybar suna komawa budin farko da aka fara samu da ganima da aka samu shine budin yakin khaybar shekara ta bakwai da kuma ganima da aka samu sun musammarratil futu wal maganim ila al-abad daga nan malam bayan an yi wannan abu musulmi sai dai su ta bude garuruka ana sa la ilaha illallah suna bude garuruka ana sa la ilaha illallah wa kafful aidi anhum qila ahlu makkah wa qila al-yahud hina hammu an yaktalu min al-madinati بعد خروج الصحابة وقيل أهل خيبر وحلفاؤهم من أسد وغطفان والصحيح تناولها للجميع الله يكف الأيدي يريك حنن كافري يحنى سسياك مسلمي وكف أيديهم عنكم الله يريك حنن سوائي mutanen makka suka kasa sakatun annabi suwaye wasu suka ce yahudawa ne waɗanda suka yi niyyar su kashe annabi a madina wa kaffa aidiyahum ankum sun shirya za su kashe manzon Allah suka gayyace shi ya je wani sulhu aka ba shi wurin zama ashe a samansa sun saka wani katon dutse cewa da an fara zance ana yi za su rikito da wannan dutsen kawai sai dai annabi ya ji dutse ya ya danne shi ya kashe shi yana zama Allah ya ce da shi ya masa wahayi ya masa ilhama ya ce tashi daga nan tashi kamar ruwa sai ya ga annabi ya tashi kamar zai kama ruwa ashe Allah ne ya sanar da shi da shi da abubakar suka je wurin da yake shi annabin suke nufi su kashe ba su kashe abubakar din ba suka ce ya aka ya tashi ai yana koma madina sai ce ku shirya wallahi yau ba su isa su kwana a madina ba sai mun fidda su daga garin nan tuntuni ya yi waje da su ya ce ku zauna a garinmu kuma ku niyyar kashe ni ka Allahu akbar malam duba karfin musulunci amma yanzu ina ina sauyi Allah ya ta ba su dama ya ce ba da kuruji sahaba waƙila ahlu khaibar wasu suka ce Allah ya kare musulmi ne daga ahlu khaibar yahudawan khaibar da su da ƙawayensu ƙabilar asad da gatfan wasahihu wa kaffa aidiyam ankum dinnan wato ana nufin dukkan waɗannan kafiran ne wa qawluhu wa litakuna ayatan lil mu'minin a cikin suratul fata ya zama aya ga mu'minai abinda ake nufi kafful aidi wa qila fatu khaybar ko dai kame hannayen watakila kuma wasu malaman suka ce budin khaybar thumma jama'a lahum ma'a dhalika kullihi al hidayah Allah ya hada musu shiriya thumma wa'adahum maghanima kaseera wa futuhan duk wannan ayoyin suratul fatih ne al-imala yake ta fassara mana ya musu alƙawarin maganima ganima mai yawa da buɗi akhar lam yaqdiru zalika alwaqt alaiha wanda a wannan lokacin ba su ta samu ba da ba dan Allah ya ba su ba qila wasu suka ce makkan ne gaba daya wa qila faris da rum ne da farisa da ruma duk suka shiga garashin musulunci wa qila ma ba'da khaybar min al-mashriq wal maghrib bayan abin da yake bayan khaybar da gabar da yamma gaba ke daya thumma akbara annahu law qatalahum alladhina kafaru lawallaw al-adbara وأنه وأنها سنته فإن قيل فيوم أحد قيل هو وعد معلق بشرط وهو الصبر والتقوى ففات يوم أحد بالفشل المنافي للصبر والمعصية المنافية للتقوى malin ya ce Allah ya ba da labari da a ce kafare za su yaƙe ku lawallawul adbara sun malayun saron wallahi sai sun juya baya bayan wannan abun inda za su zo su shirya su yaƙe ku su yaudare ku su yaƙe ku to sai sun juya baya in ji Allah kuma wannan sunnar Allah ne wasu suka ce to to yaya aka yi kuma yaƙin Uhud kuma musulmi suka ɗebi kashinsa a hannu saboda a Uhud malam an sha wahala a Uhud sun mana barna a Uhud sun kashe mutane da yawa a Uhud sai da aka kai farmaki wa shi kansa annabi aka fasa masa kai aka wannan kwalkwalinsa aka aka je rumfarsa rumfar da annabi yake babban kwamanda sai da aka zungure ta malam sai da aka zo ana yadawa cewa kutilar rasul kutilar rasul kutilar muhammad an kashe manzan Allah to shine malam yace idan wani yace to yaya kuma bayan wannan alƙawarin da Allah ya ce da za su yaƙe ku sai sun juya baya to ya kuma yaƙin Uhud aka samu wannan matsala sai malam ya ce ibn al-qayyim kenan ya ce ai mantawa kuka yi ai yakin uhud alkawari Allah yayi zai taimaki musulmi da sharadi wa'adu ne mu'allaq bi shart me alkawarin me sharadin su ji tsoron Allah su yi hakuri ku yi hakuri duk inda ku tarar da kanku sannan ku ji tsoron Allah to amma an samu matsala fa fata yawm uhud bil fashli al munafi lis sabr aka samu matsala al'amuran suka wargaje ba su yi haƙuri ba me rashin haƙurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbai ku hau wancan dutsen jabalin ruma wani dutse ne karami a gefen uhud zagu ana hawansa nan ne musulmi aka ce annabi ya ce ku tsaya ku ta sakin kibau kuma ku tsaya kuna leƙo mana duk inda suka zo za ku hango su kar ku sauko ya ce mu kuma ga mu a ƙasa za mu fafata da su malam mutanen nan malam sun wahala ka ji tarihi malam yaƙi da takwabi da makami malam ana neman sai an ga bayan annabi ya yi yaƙi da shi da sabon su suka kare wannan annabi suka kare sallan nan suka kare wannan musulunci yau ga munan muna karɓan musulunci a ƙarƙashin fanka muna zaune akan kafet ba mu san wahalar da aka yi ba wallahi jini haka za a kawo annabi sahabbai an kakkashe sayyidina hamza gunduwa gunduwa aka yi da shi aka kawo shi gaban annabi sai dai hawaye ya ce ku je ku binne shi kawai haka amma mu fa yau a'a sai dai shirbici da sakaci ya ce kar ku sauko sahabbai suka duba an zo yaƙi yarin caɓe ashe malam kafiran nan malam ƙofar rago suka yi sai suka tinkari wurin da annabi yake malam tafiya ta tafi malam ana ta kisa ana ta zuba suka ce kawai sai suka samu rabuwar kai suka ce ku haka za mu zauna akan dutsen nan sai an kashe annabi mu sauka mu je mu ba annabi kariya sai wasu suka ce kun manta annabi ya ce kar mu sauka su kuma sai suka ce yanzu ku haka za ku zuba ka kun gan su can ba mu sauka ai saukar da suka yi sun tafi ne don su je su taimaka suka gangara suka tafi suna sauka ashe lokacin su Khalid ibn Walid a lokacin bai musulunta ba ya ce a mu gangara mu bi su sai suka hauro kawai wannan dalilin yasa aka yi ta kashe musulmi ka rabu da abokin gaba malam in ya zo maka ta baya baka ganin sa akwai damuwa shi sa ka kula da bayan gidanka sosai al-ma'asiya al-munafiya lit-taqwa ibn qayyim yace an yi ma'asiya an yi sabo sako kuma shi sako shi ke kore tsoron Allah me ya sakon da aka yi annabi ya bada umarni ya ce a tsaya ba a tsaya ba an ce ku yi hakuri ku tsaya ba su haƙura ba amma ijtihadi suke Allah ya yafe musu thumma zakara kaffal aidi yace li ajli rijali wan nisa'i al madkurin fa dafa'a al adhab anhum bi haula kama dafa'ahu bi rasulihi lamma kana bayna adhurihim Allah ya bayani akan kame hannayen kafirai da aka yi saboda mazaje da mata da Allah ya ambata lam taqtuluhum fa alima ma lam ta'lamu Allah ya ku ya kare azaba a gare su da waɗannan kafiran kamar yadda yayi amfani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin yana gaban su Allah ya kare su ba ya musu illa ba thumma akhbara amma ja'alahu al-kuffaru fi qulubihim min al-hamiyyah allati masdaruha al-jahl wad-dhulm Allah ya bada labari abinda kafirai suka sa a zuciyarsu na kabilanci kabilanci duk inda ka samu kafiri yana nuna kabilanci da kiyayya mala yace magangaran wannan abun jahilci ne da zalunci wa akhbara bi anzali fi qulubi awliya'ihi min as-sakinati ma yuqabilu al-hamiyya Allah ya bada labari shi kuma ya saukar da ainihin natsuwa a cikin zukatan mumine wanda shine ke kishiyantar wannan kabilancin kafiran da zalunci وإلزامهم كلمة التقوى وألزمهم هو إلزامهم يلزم تامس كلمة لا إله إلا الله وهي جنس تعم كل كلمة جنس ينا إيا جمع قوة كلمة يتقي بها يتقى بها وجه الله وأن أكي أنفاني دي إتوجن نيمان كاريا واتو دقى الله تبارك وتعالى وعلاه كلمة الإخلاص ما في دوكك وأن كلمة إتشي لا إله إلا الله ثم أخبر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الله يبادل الأباري أتشكين آيوين نان cewa ya turo manzonsa da shari'a da addinin gaskiya li yusirahu ala addini kulli dan ya fifita addinin musulunci akan duk wani addini alhamdulillah addinin musulunci shine yake sama da kowane addini ko ana so ko ba a so ko an yadda ko ba a yadda ba kuma haka rayuwar take haka za ta fi insha Allah matukar musulmi suka rike gaskiya wallahi ku ne da nasara matukar musulmi kuka yi hakuri wallahi ku ne da ci gaba kar ku damu dan yanzu kuna cikin wahala insha Allah watakila ta dalilin a bangaren ƴaƴanku da jikokinku za a samu futuhat ku yi aiki kawai ku tafi ku gina abubuwa ku tafi ku bari ba ku san me zai biyo baya ba faqad takaffala li hadha al-amr bitamami wal izhari ala jami'i adiyani ahli al-ard Allah ya dauki wannan nauyi a bayan ƙasa sai ya cika addini sai ya liyuzhirahu ala addini kullihi akan dukkan addinan da suke bayan ƙasa fa fi hadha taqwiyatun liqulubihim wa busharatun lahum wa tasbid ai a cikin cewa liyuzhirahu ala addini kullihi Allah sai ya ɗaukaka addinin musulunci akan dukkan addinai ai wannan ƙarfafan zukatan mumine ne kuma bushara ne gare su wa tasbit da kuma tabbatar da su wa an yakunu ala siqatin min hadha alwa'd alladhi la budda an yunjizu yunjizahu kuma su zama suna kan yaqini da aminci akan wannan alƙawarin Allah ya ku musulmi in dai Allah yayi alƙawari zai muku wani abu to ku zauna akan wannan alƙawari fa wallahi zai yi muku kar ku raba kafa kar wani ya ce bari dai mu gwada mu gani ko za mu dace ai musulunci garanti ne ai ai musulunci gaskiya ne ai duk abin da Allah ya ce wallahi zai yi shi tabaraka wa ta'ala fala tadunnu anna ma waqa'a min al-ighmad wal qahr yawm al-hudaybiyah nusratan li aduwihi kar ku damu kar ku yi zaton abin da ya faru irin rufe ido da kafirai suka yi da irin wulakanci da suka yi wa musulmi a ranar hudaybiya wai wannan Allah ya taimaki abokanan gaba ne a walla wala takhalliyan an rasulihi wa dinihi kuma ba Allah ya ne wai takhalli ya rabu da annabinsa ya rabu da addininsa balla kaifa wa qad arsalahu bi dinihi alhaq yau ya za a yi alhali kuma Allah ya turo manzon Allah da addininsa na gaskiya wa wa'adahu an yuzhirahu ala kulli dinin siwahu kuma ya masa alkawari sai ya fifita addininsa akan kowane addini alhamdulillah ibn qayyim yayi kokari ya gama ya cike mana da cewa alkawarin Allah ne sai ya taimaki addinin musulunci kuma wallahi Allah yana kan taimako kuma bai fasa ba shi din dai yana nan shi ne ya taimake su a wancan lokacin kuma shi zai taimaki addininsa a wannan lokaci so insha Allah musulmi akwai bishara a tattare da ku duk abin da zai je ya dawo Allah sa mu dace in Allah ya sa da sati mai zuwa za mu tashi a yakin Khaybar والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته